بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار baya ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafin babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi satin da ya gabata mun tsaya ne mun yi bayani ne akan abin da ya shafi at-takbir a cikin sallah yayin da mutum zai yi kabbara a cikin sallah ya kamata ya yi shin mutum zai boye sauti ne ko zai bayyana inda muka yi bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bayyana kabbara yayin da zai yi sallah har sahabban shi sukan ji yakan ce Allahu akbar har wani lokaci idan manzon Allah ba shi da lafiya Abu Bakar ne Siddiq radiyallahu an ya kasance ya daga sauti a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ya jiyar da sauran mamu muka gangaro ko muka bayani akan raf'ul yadai daga hannu yayin da mutum yake yin sallah yayin da zaka kabbaran har ma ko za ka kabbara zuwa ruku'i ko za ka ɗago daga ruku'i ko za ka sujada ko za ka ɗago daga sujada mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan a wajihi guda uku ne mun ce fuska guda nawa fuska guda uku na farko wani lokaci yakan ɗaga hannu tare da kabbara inda muka ce wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir ke ni yayin da ka zo za ka sallah in ka daga hannunka haka ka ce Allahu Akbar ka daga hannu tare da faɗin Allahu Akbar din wa taratan ba'da takbir wani lokaci kuma bayan kabbaran harmai an gane ku kenan da zaka zo yin sallah in ka zo ka tsaya cikin sahu sai ka ce Allahu Akbar sannan sai ka daga hannunka haka sannan sai ka sanya hannunka akan kirji ina fata an gane wannan shi ma ya halatta ga haka yayin da zaka je ruku'i ne yayin da zaka dago daga ruku'i ne yayin da zaka je sujada ne idan ma zaka je sujada haka zaka yi zaka ce Allah zaka daga halinka sannan ka ce Allahu akbar kana mai tafiya sujada kaga dukkanin waɗannan su ne kaifiyat yanayi yadda manzon Allah ya kasance yana gabatar da sallah din shi sallar shi wa taratan qablahu wani lokaci kuma kafin ma manzon Allah ya kabbara yakan daga hannayen shi kenan wani lokaci in yazo ko sai ya haka sai daga hannu haka sai ce Allahu akbar bayan ya daga hannun sannan sai ya kabbara kenan gaba ɗaya wannan wajihin guda uku ya halatta mutum yayi ina fata an gane ko dai ka daga hannu tare da kabbara a lokaci guda ko kuma kai bayan kabbara ka daga hannu bayan kai kabbaran ka daga hannu ko kuma kafin kai kabbaran ka daga hannu dukkan wannan sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan muka bayanin cewa kuma yayin da mutum zai kabbara ba a san mutum ya bude yatsun shi haka ya ware su sannan muka ce ba a san ko mutum ya haɗe yatsun shi haka yayin da zai kabbara an gane ko yayin da mutum zai kabbara ba a san ba a san ya matse hannayen shi haka ba kuma a san ya bude su haka abin da ake so ka bar su a yadda suke na halittanka yanayin haka za ka ɗaga hannu ka daidai daura da kunnuwanka Allahu akbar kamar haka wani lokaci kuma za ka ɗaga su su zamto daura da kafaɗanka daidai da kafaɗinka nan ka ɗaga hannu haka ina fata an gani in kuma kai haka ga ya wuce kafaɗa ke nan ya kamata ya zamto haka ne Allahu akbar hannayen kuma ana kalli gabas ba mutum ya haka ba Allahu akbar ina fata an gani ko kuma yadda mutane suke wani zai kabarin sai ya taɓa kunne haka wannan duk bid'a ne jama'a ba shi da asali mutum zai kabara sai ya taɓa kunnuwan shi haka wannan kuskure ne jama'a kuma kuskure ne mutum ya haka da hannun shi ya yi haka da hannun shi a tsayen nan haka amma ana son mutum ya zanto hannayen shi sun kalli ina sun kalli alƙibla tafukan hannun sun kalli alƙibla yayin da za ka yi kabbara sai ka yi haka Allahu akbar ko kuma ka sa daidai kafaɗinka Allahu akbar ina fata an gani dukkanin waɗannan sun gabata a cikin darasin da muka gabatar da fatan ubangiji ta'ala ya ba mu ikon ɗabbaka waɗannan a cikin ayyukanmu da sallolinmu na yau da gobe jama'a abin da ya fi dacewa shine ya zamto yau ka aiwatar da wannan sunna gobe ka aiwatar da wannan sunna yau ka yi wancan gobe ka yi wancan haka ake so ba a san mutum ya dawwama akan kwaya ɗaya tal Allah ya sa an gani wannan shine hikimar da ya sa manzo da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin abin lokaci bayan lokaci wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan ina fata an gane matashiyar rancenmu na yau malam ya ce wadu'ul yumna alal yusra wal amru bihi ɗaura hannun dama akan nagu a cikin sallah wal amru bihi da kuma yin umarnin aikata haka ɗin a cikin sallah malam ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallama يضع وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana ɗaura hannun daman shi akan na hagu a cikin sallah wa kana yaqulu ya kasance yana cewa inna ma'asharal anbiya'i lalle mu taron annabawa ne umirna bi ta'jili fitrana an umarce mu da mu rika gaggauta buɗe baki wa ta'khiri suhurana da kuma jinkirta sahur wa an nad'a aymanana ala shama'ilina fi sala an kuma umarce mu da mu rika daura hannun dama akan nahagu a cikin sallah wannan hadisi ingantacce ne imam ibn hibban wa biya suka ruwaito shi da sanadi wanda ke ingantacce ina fata an gane kenan a wannan hadisin muna fahimta kai tsaye yin ƙabdu a cikin sallah mutum ya ɗauki hannun dama ya ɗaura a kan na hagu a cikin sallah sunnan wane ne sunnan manzo Allah ya sannan ko sunnan suwaye a'a sunnan annabawa ne ai ya ce inna ma'asharal anbiya mu taron annabawa ne umirna bi ta'jili fitrana an umarce mu da mu rika gaggauta buɗe baki تأخير سحورنا دكومي جنكر تسهور وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة أنكم أمر شيء من دمرك دورة هنن داما أكن أبوات في صلاة كنن أشي باب وانا النبي كنن النبي إبراهيم النبي نوح ياي النبي هود ياي النبي صالح ياي النبي نوح ياي النبي إبراهيم النبي عيسى النبي موسى annabi Dawud alaihi salam dukkanin wani annabi da ya taɓa yin sallah to yana ɗaura hannun dama ne akan hagu a cikin sallah ina fata an gane wannan sunnan kuma ita ya kamata mu rika yi ko da ma annabawa ba sa yi ai ya kamata mu mitin da manzon yayi ko ballantana kuma kadiya ce sunna ce ta annabawan farko sunna ce wacce Allah ta'ala ya sanya ta ta zama tutur tun daga kan annabi Adamu har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kai tsaye abin da ya dace yayin da ka zo yin sallah sai kai kokari ka daura hannun dama akan na hagu a cikin sallah kawai ka huta idan kuma baka yi ba kai tsaye zamu iya cewa ka saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za mu ce ka yi laifi ba kila ka ce to sallah ta ba ta yi ba a sallan ka ta yi amma da gwargwadon yanayin koyi da annabi da kai a cikin sallar ka da gwargwadon yawan ladanka ai mun karanta a muqaddima da yawan mutum yakan zo ya sallah wani yana ɗaya bisa goma na lada wani ɗaya bisa tara wani ɗaya bisa bakwai wani ɗaya bisa shida wani ɗaya bisa biyar har zuwa wanda zai samu ladan sallan cif da cif ina fata an gane yanzu na masallacin ba muna ɗaukar cewa muna zo muna yin sallah bane ana ba da daraja ashirin da bakwai ko ashirin da biyar to mu sani ba kowa ke samun wannan darajar ba gwargwadon yadda kai koyi da manzon Allah gwargwadon yawan larin da zaka samu ina fata an gane shi yasa a wancan hadisi ne muka karanta a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana bayanin cewa dukkanin mutumin da yayi sallah ya cika ruku'inta ya cika sujadanta ya cika tsayuwarta ya cika natsuwa da ke cikin wannan sallah din to yana da alkawari a wurin Allah cewa Allah zai gafarta mishi kuma zai shigar da shi aljanna amma wanda bai aikata haka ba to ba shi da alkawari a wurin Allah cewa Allah zai shigar da shi aljanna Allah ya sa an gani malam ya ci gaba da cewa kenan wannan hadisi yana karantar da mu cewa sunna ne yayin da ka zo yin sallah ka ɗaura hannun dama akan na hagu a cikin sallah malam ya ci gaba da cewa wa marra bi rajulin wa huwa yusalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa kusa da wani mutum yana sallah wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna alhali ya ɗaura hannun hagu akan na dama ina fata an gane shi da ya zo yin sallah sunna ce da ya ga ana yi an gane ko amma da ya tashi sai ya ɗaura hannun hagu akan na dama fantaza'aha sai manzon Allah ya cire hannun nashi wa wada al-yumna ala al-yusra sai manzon Allah ya cire hannun nashi sai ya cire wannan sai ya cire hannun gaba ɗaya sai ya ɗaura mai hannun dama akan na hagu a cikin sallah ina fata an gane kun ji ba ambaci sunan sahabin ba amma sahabin shine Abdullahi bin Mas'ud kamar yadda Imam Abi Dawud ya kawo a cikin littafin shi na As-Sunan in ka duba cikin sunan Abi Dawud zaka tadda hadisin da Imam Abi Dawud ya ruwaito cewa wannan sahabin shine Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda to kun gani ga wani ma kuskure yayi amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai ga yadda ake yi kenan ya halatta yayin da ka zo yin sallah kaga wani yana aiwatar da wani aiki daga cikin ayyukan sallah bisa kuskure ya kamata ka jawo hankalin shi ta hanyar faɗa masa kalmomi masu daɗi da kuma karantar da shi sunnar annabi domin da yau ma abin da muke yi shine mukan yi mutane faɗa ne ba muna kiran ba muna yin da'awa zuwa gare su bane misali kaga mutum ya zo ya yi sujada hancin shi bai taba ƙasa ba kawai da ka zo kai wani irin banza ne me haka kaga wannan da Allah zai kalle ka ba zai kalle ka ba in ba ba wasa ba sai ya sa maka yatsu ko ba haka bane ba amma idan dai har ka bi shi a hankali ya gama sallah ya gama kuma zai fita ci amalan assalamu alaikum ya tsaya malam da Allah dama ina son dan maka tambihi ne akan wannan wajen sujada din nan na dan ga hancin ka baya taba kasa to manzon Allah ya umarni da cewa idan ka zo yin sallah ya kamata ya zanto hancin ka ya taba kasa domin ya ce dukkanin sujadar da aka yi ta wanda hanci bai taba kasa wato wannan sallan bata zaka ji kare ya ce a'a to yanzu wannan sallan kace a'a ai da kana bisa kuskure saboda rashin sani afallahu amma salaf amma yanzu kullun in zaka sallah ga yadda ya kamata ka rika yi to sai ga ya dauki sunnan da karfi ya kama yana ta yi kaga nan baka mai a cikin jama'a ba kuma sannan baka zafafa mai ba wajen yi mai nasiha jama'a haka ake yin addini ud'u ila sabili rabbika bil hikmati والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن to gashi nan manzon Allah ya ga Abdullahi dan Mas'ud yana sallah ya daura hannun hagu akan na dama sai manzon Allah ya cire mai hannun sai ya tsora mai hannun dama akan na hagu a cikin sallah din kenan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah bai taba yin sallah hannun shi a tace ba tun daga ranar da aka sokar mai da manzanci tun daga ranar da aka wajabta sallolin nan guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sallah hannun shi a sake ba babu wani hadisi ko wani asari da mutum zai iya zuwa da shi ingantacce daga bakin annabi ko daga cikin ayyukan annabi cewa manzon Allah ya taɓa aiwatar da waɗannan dama kwanakin baya malam ya mana bayanai wanda suke masu warkarwa akan wannan al'amari din musamman malami mana muhadara a nan masallacin game da daura hannun dama akan na hagu a cikin sallah ba sai mun tsawaita bayani ba akan wannan insha Allah sai dai kila wani ya iya kawo maka hujja a cikin wani littafi da wani shankitsi al-maghribi ya rubuta wani malami ne mutumin kasar Morocco ya rubuta wani littafi mai suna sadal yadaini fi sala da kuma wad'ul yadaini fi sala ma'ana daura hannun dama akan nagu a cikin sallah da kuma sake hannaye a cikin sallah amma da za ka karanta wannan littafin a maimakon shi na kokarin tabbatar da sadalu ne sai ka kuma a'a ai yana kokarin ma tabbatar mana da me da kabdun ne tunda su ne suke da tabbatattun hadisai sai dai kuma kafa shi ta zame a yayin da yake rubuta wannan littafin saboda duk hadisan da Imam Bukhari da Imam Muslim ya kawo to ya kawo musu wani illa da yake sukan hadisan sai ce maka wannan hadisin ma ai wani ya ruwaito wannan ma ai ba shi da karfin hadda kaza da kaza da kaza irin wannan mangani ya dinga yi akan hadisan a ƙarshe da yake to wai in dai aka tattara hadisan gaba daya za su iya nuna cewa za ka iya ɗaura hannun dama akan nagu a cikin sallah amma shi abin da yake cewa wai sajali ita ce asali shi a wurin shi shi ya sa manzon Allah yake umarnin cewa daura halin dama akan nagu a cikin sallah ma'ana dama sajali ita ce asali sai daga baya sai manzon Allah ya fara umarnin da aikata haka wanda babu wani hadisi a duk duniyar nan wanda yake nuna haka babu hatta jahili da ke karanta littafai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai fahimci wasu abubuwa da yawa waɗanda idan ka tashi istinbati ko cire wani hukunci za ga cewa wannan ƙarra an yi son zuciya wajen sanya wannan hukunci ne misali larabawa tun a zamanin jahiliya sun kasance suna girmama bako haka ne ya daga cikin ɗabi'u sun a jahiliya kafin zuwa musulunci suna da girmama bako a to kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya koshi a matsayin manzo sai ya zo ya ce من كان يؤمن بالله واليوم واليوم الآخر فليكرم ضيفه dukkanin wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya girma baƙonsa wannan ya nuna cewa da can ba sa yi ya nuna cewa da can ba sa yi suna yi suna fata an gane wannan ka an daga cikin misalai kenan irin waɗannan in za mu ɗauko misalan nan sai mu cinye lokacin gaba ɗaya ma ina fata an gane hadisan da aka ji aka ɗebo su hadisai ne matattu sai da ce maka an taɓa ganin tabi'i wani ya saki hannu an taɓa ganin wani yayi an taɓa ganin wani yayi ina fata an gane amma fa sunna wadu al-yumna ala al-yusra fi salah al-aslu shine nan manzo Allah bai taɓa yi ba kun ji ma ya ce inna ma'ashar al-anbiya kenan babu wani annabi daga cikin annabawa face me yayi qabdu yayi a cikin sallah daura hannun dama yayi akan nahagu a cikin sallah Allah ta'ala ya datar da mu ya kuma ƙara ƙarfafa mu da iya bin sunna domin jama'a bin sunna fa sai an dage ba kowa ne zaka karanta karatu yanzu nan ka ce mai dabba ga aiki tashi ya kaba yi ba wani ya tashi sai ya dan kalli wani kai anya ban saba musu wani ba kuwa kar su fara mun kallon munafunci ina ruwanka da su babu wani wanda zai tsaya maka a gaban Allah a ran tashar kiyama ko akwai eh kowa wa kulluhum wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa zai je wa kowa zai je wa Allah shi kadai ne shi kadai tilo ina fata an gane wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lah babu wani wanda zai iya zuwa cika gaban Allah ko yace ya Allah ne ne ce mai yayi saboda kaza ina ranar ba za ka shi ba ya riga ya cika yana tun cikin taro shi ma al'amari ya riga wujuhu abin nan Allah ta'ala yana cewa kowace rai a wannan ranan sha'anin kanta ma ya riga ya ishe ta kowa abin da ya aikata ya riga ya ishe shi maganin kuma ka ce wai kai yau za ka jira wani ya zo ya dan taimake ka ko wani abu wannan babu Allah ta'ala ya datar da mu eh kwarai kuwa kwarai da gaske gashi ba su ne ya wani matashiya yace Allah yana ce manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai manzon Allah ka ji tsoron Allah ya kai annabi ka ji tsoron Allah ah wannan ya nuna cewa manzon Allah bai taba jin tsoron Allah ba sai wannan rana shi tun da yake bai taba jin tsoron Allah ba sai wannan rana ko kadan bai bayan nuna haka ina fata an gane Allah ta'ala ya datar da mu malam yace wada'uhuma ala sadri to mun ji an ce za a daura hannun dama akan nahabu a cikin sallah to a wani wuri za a daura a kirji kan cibiya jikin ƙugu koko akan kirji koko a saman wuya wanne ne ya tabbata a sunna shi ne mala yake maka to wadu'uhuma ala sadri daura su da ake yi ana daura su ne akan kirji jama'a kuskure da muke yi zaga wani ya zo sallah ya haka ya daura shi akan cibiya ko ya kama kugun shi haka wannan jama'a duk kuskure ne kada ka ga wai kila wasu larabawan suna yi a can jahilai ne ba su fahimci addini ba dan shi wani kawai da ya ga da ya ga balarabe yana abu zai dauka cewa ta wannan ai malami ne ya gashi da gemu ina kaman kai ne kake zuwa masallaci kake sauraron su malam suna karatu matsayin ku daya kaka dauka cewa wani shehin malami ne a a kila ma kai kashi shi karatun addini ka fi sanin addinin ma an gane ko jama'a addini ba a gane shi da yau masu aikata abu ana gane addini da dalilai na shari'a domin malamai suna da ƙaya ta usul da suke cewa la yu'rafu din bi kasratil fa'ilin ba a gane addini a fahimce shi saboda yawan masu yin wannan addini innama yu'rafu ad-din bid-dalalati shar'iyya ana sanin addini ne kawai da dalilai na shari'a mala yace wa kana yad'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra والرفغ والساعد وأمر بذلك أصحابه وأمر بذلك أصحابه أصحابه نعم وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى من الله صلى الله عليه وسلم يكفنشي وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى من الله يكفنشي ينا دور هنن دامنشي أكن نهبنشي والرصغ أكن نن نن بيوان هنو أنغانيكو والساعد دكمنا زرائشي kenan yayin da zaka yi kabdu misali yayin da zaka yi wad'u ka daura hannun dama kan nahwu a cikin sallah ana son in ka daura wannan hannun wannan hannun naka ya zamto wai ka daura shi a saman nan ina fata an gane kaga ya tafi nan nan gwiwan hannunka sannan kuma hannun ya dan shiga ina ya dan shiga cikin zira'inka ina fata an gane haka ake da bukatar mutum yayi kada mutum ya ce shi zai keke keke haka ya dan dofa na akan hannu kada ya je ko ina shi ma wannan ba fahimtar addini bane tun daga shi manzon Allah ya ce ala zahari kafihi al-yusra war rafghi was sa'id yana dawa shi ne aka ar-rafghi shine nan an gane ko as-sa'id kuma nan tun daga nan har zuwa nan an gane ko to kenan hannun nashi idan ya daura wannan hannun akan wannan yana kaiwa haka ne sai daura shi a saman nan kaga ya fara daga kan hannun shi nan sannan ya tafi nan sannan kuma ya tafi wani sashi na cikin zara'i shi ina fata an gane wannan shine hanyar da tafi dacewa a rikayin kabdu jama'a amma duk mutumin da ya yin sallah sai ya haka kun ga haka ko ya taba nan bai taba guyan hannu ba wannan ba kabdu yayi ba shi kuma sai mu tambaye shi ina ya samu wannan hadisi ina fata an gane ko kuma mutum ya zo sallah sai ya haka eh ko kuma yadda ake wani sai ga ya haka eh haka ne duk akwai masu yin wannan duk kuskure ne jama'a karin bata wa kanmu lokaci ya kamata mu fahimci addini a yadda yake yadda ake son ka sanya hannayenka shine ka sanya hannun ka daura shi akan wannan sannan ina ka daura shi akan wannan kaga ka daura shi akan kusan nan ya taba gwiwan hannu sannan kuma ya taba wani sashi daga cikin zira'in hannunka ok to zira'i yake son ji a wuyan hannu na'am wuyan hannu an gane ko zai taba wuyan hannu sannan ya taba wani sashi na jikin zira'i an gane ko haka ya kamata mutum ya ɗaura hannun shi haka an gane ko duk waɗanda kai siyasin da muka nuna ko haka ko mutum ya zo ya ɗaura su a nan ko mutum ya zo ya ɗaura su ya haka ko ya haka duk wannan kuskure ya jama'a ya kamata mu gane wannan idan da kana yin bisa kuskure to yau ka ji na sunna ka ji na annabi kawai ka ɗauka kai ta yi ina fata an gane abin da aka ta yi baya kuma Allah ya yafi mala yace wa amara bidhalika ashabahu kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sahabbansa da aikata haka wa kana ahyanan ya kasance wani lokaci ya qabidu bil yumna ala al yusra yana rike hannun dama da na hagu an gane hawanin daman nan zai da hannun hagu da shi kenan yadda al'amari yake shine zaka daura wannan hannun daidai nan an gane daidai nan wuyan hannu nan sai ka daura wannan kuma babban yatsanka ita za ta zanto a nan an gane za ta zanto a nan haka za ka daura hannunka ina fata an gane wannan shine qabdu wannan wanda muka shine ake cewa wad'u an gane ka daura wannan akan wannan ana ganewa jama'a kada biyu ne akwai qabdu akwai wad'u wad'u shine ka daura wannan akan wannan haka shine wad'u abin da kira qabdu kuma ka sa waɗannan yatsun guda hudun nan gaba ɗayan su su rike nan wuyan hannu an gane babban yatsan nan ko guda ɗaya wannan babban ita kuma sai zanto tana saman nan haka sai ka ɗaura shi akan kirji an gane kuskure ne kuma kai haka misali ka ɗaura hannun haka kawai ka riƙe hannun haka dole ana buƙatar sai ka ɗaura sa sun manne da kan kirjinka ina fata an gane wannan shine abin da ya tabbata a sunna amma idan mutum kuma ya ɗaura ya fitar da su da kan kirjiga kuma wannan shi ma yana buƙatar ya kawo mana hujja saboda manzon Allah ya ce yana ɗaurawa ne akan kirji to wanda ya haka ya fitar da su kaga bai tsora ka kirji ba ya dai setin kirjin to kun ga shi ma nan ya saba wa sunna kai tsaye ina fata an gane kamar yadda muka shayan bayani shine dukkanin mutum abin da yake bisa kuskure in ya ji gyara to ya ɗauka kawai ya ta yi da fatan Allah ta'ala ya yafa abin da aka yi na baya kawai an gane ko kenan za mu fahimci cewa waga'u haka mutum zai ɗaura hannun shi ko zai shimfiɗa yatsun gaba ɗayansa akan mene akan wannan hannun nashi sannan kabdu kuma za ka ɗauki yatsun nan guda hudun gaba ɗaya ka riƙe nan gwiwa hannunka sai ka ɗauki wannan haka an gane ko ba kamar yadda wasu ke ba haka sai a zo daidai nan sai a riƙe hannun haka to kun ga wannan shi ma kuskure ne da fatan Allah ya ba mu ikon gyarawa to waye ce ka bari ya matsu ai bai kamata ka bari sahun ya matsu bane to duk yadda za a yi dai kamar na sha kan kirji eh ni ban da wata fatawa da zan iya baka akan wai ka dan fito da su haka a'a ko dai yayi zika manna su da kan kirjinka illa iya ka dama ba ce ba haka ake son mutum ya ba ai ko mutum ya haka ya bace bace a'a cewa akai kamar na su nan tsawon Allah ka yi haka to kuma me kuma na sai an abin nan ko ko matsalar ma da take samuwa wajen ma mutane ba su gane formula ba ce duk mutumin da ya tsaya daidai fadinsa ka yadda ka tsaya daidai fadinka na kusa da kai ya tsaya daidai fadin shi wancan ma wancan ma to ba yadda ta wanku zai matse kowa ya kasa daidai ya a dama haka ne ai amma wani zai zai tsaya fadinsa da rabi wani kuma zai suke matsala kenan dama shi yasa ka ce a daidaita sahu ana nufin dama ya zamto kowa ya tsaya cif cif yadda ya kamata ya tsaya in sahu ya matse sai a ce wa da Allah da Allah dan dan abin nan shi sai ya fita sai kuma a tsaya daidai ina fata an gane sosai kuwa in za ya sannan ba na tsuwa fa wannan yana jin haushin wannan ya matse shi kamar aka samu irin masu kiba sosai sosai duk da kai dai dan kyarra ne kakana ba ka da girma sosai bukati maka ta kaddace a fitar da kai to shi kenan kuma ai fa kaji eh to fa Allah ya sa mu dace mala yace wa kana yad'uhuma ala sadri manzo Allah ya kasance ya daura su akan me akan ina akan kirjinsa kenan masu daura akan cibiya kuskure ne masu daurawa ɗan saman cibiya kaɗan shi ma kuskure ne ina fata an gane abin da ya fi shine ka ɗaura shi a saman ƙirjinka ko saman nonuwan kanan duk dai sunan shi na saman ƙirji ina fata an gane a nan inda ya ce wa amara bi zalika ashabuhu inda ya kai ashabuhu na inda ya ce wa kana ahyana yaqbidu bil yumna ala al yusra mala ya saki mana wata lamba ta kasa yace النسائي والدار قطني بسل صحيح wannan hadisin imamu darqutni ya ruwaito shi da imamu nasa'i bi sanadin sahih da sanadi wanda yake ingantacce wa fi hadha alhadith mala yake a cikin wannan hadisin akwai dalilun ala anna min as-sunnati al-qabd min as-sunnah al-qabd yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisin muna fahimtar qabdu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil hadith al-awwal al-wad'u a hadisin farko kuma mun fahimci akwai wad'u kun ji da mun ci akwai wad'u akwai mene qabdu ina fata an gane sai ce mutu wa fil hadith al-awwal al-wad'u hadisin farko yana mana magana akan wad'u shine daura hannun dama akan na hagu haka ba tare da mutum ya rike hannun shi ba haka ina fata an gane inda muka ce kabdu kuma shine mutum ya rike nan wuyan hannun shi da kuma wannan babban yatsan a sama haka ko sai mala yace fa kullu yace fa kullin sunna fa kullun sunna dukkanin guda biyun nan dukkanin su sunna ne sun tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin guda biyun nan kowanne kai ya tabbata in so samu ne wannan karan kai wannan wannan karan kai wannan saboda ya zamto ka samu ihaba wajen aiwatar da sunna mala yace wa ammal jam'u bainal wa ammal jam'u bainal wad'u bainal wad'i wal qabdi alladhi istahsanahu alladhi istahsanahu ba'd al mutaakhirin min al hanafiyya mala yace amma jam'i da ake yi hadawa tsakanin wad'u da qabdu da wasu sashin masu masu bin mazhaba ta hanafiya suke yi fa bid'atun mala yace wannan bid'a ce mala yace wa suratuhu yanayin yadda suke yi kama zakaru kama yadda aka ambata an an yaba a yaminahu ala yasarihi shine sai ya daura hannun daman shi akan na hagunsa akhidan ris akhidan risghuhu risghuha bi khinsarihi wa ibhamihi sai ya rike wannan yatsan shi na khinsar dinnan da ibham sai ya rike hannun da shi waɗannan yatsun guda biyu an gane da wannan da wannan sai ya sanya hannun shi haka sai ya kama da wannan da wannan haka sai sai sai ya sa wannan a haka an gane ai waɗannan guda biyun wannan yana kama can wancan yana kama can wai saboda wai a haɗa wai tsakanin guda biyun gaba ɗaya sai ya miƙar da sauran ina fata an gane waɗannan guda uku suna miƙe haka wannan shi ya kama nan wannan kuma ya kama ƙasar nan ina fata an gane mala yace to aikata wannan bid'a ne mala yace wa yabsutul asabi as-salat sauran kuma yatsun guda ukun nan sai ga ya shimfida su kama fi hashiyat ibn abidin ala ala durri kama yadda yazo a cikin littafin hashiyat ibn abidin ala durri ina fata an gane sai mala yace fala taghtar bi qawli ba'd al-mutaakhirin bihi kada ka rudu da faɗin wasu ‘yan baya da suke zuwa suke faɗin irin wannan maganar cewa in ka zo yin sallah to an ce nan a yi gwabo an ce nan a yi ƙabbu to tun da haka ne ma to ka haɗa tsakanin sa mana kawai sai ka sanya hannunka haka wai in ka sanya hannun haka in ka kama nan wannan yatsan babba sai ta tsaya a sama wannan ƙaramin kuma tana ƙasa sauran yatsun kuma guda uku sai ka musu haka wai eh mutum ya yi ƙabbu kuma ya yi wabu'u kaga wannan shine ya shimfiɗa waɗannan guda uku kabin kuma guda biyun nan su kuma ya raba kun ga shi yana fikira wa zake malam albani yace to wannan bid'a ce ina fata an gane abin da ya tabbata a sunna shine wani lokaci ka daura hannun dama akan nahagu a cikin sallah haka kayi wabu'u wani lokaci kuma kayi mene kayi qabdu shine abin da ya tabbata a sunna wannan hadisin kuma da mu karanta inda yace wa kana yad'uhuma ala sadri ya kasance yana daga yana daura hannayen akan kirjinsa manan ma mala fike mana lamba a ƙasa yace Abu Dawud wa Ibn Khuzaima Imam Abi Dawud da Ibn Khuzaima suka rawaito wannan hadisin fi sahihi a cikin littafin shi na as-sahih wa Ahmad da Imam Ahmad wa Abu Sheikh fi tarikh fi tarikh Asbahan da kuma Abu Sheikh a cikin tarihin Asbahan mala yace wa hasana ahadu asanidihi tirmidhi sai daga cikin waɗannan isnadin da suka zo da wannan riwayar imamu tirmidhi ya sun ya ta zamto riwaya ce hasana wa ma'anahu fil muwatta akwai kuma ma'anan wannan a cikin muwatta wal bukhari fi sahihihi da imam al bukhari a cikin littafin shi na sahih inda ta'ammuli yayin da mutum ya lura mutum ya lura cewa wannan riwayan zaga an ambaci wannan wannan kada an ambaci wannan eh mu ba malik wannan na'am mali yace wa qad fasal wa qad fassaltu al qawla في طريق في طرق هذا الحديث في احكام الجنائز ما ليتي حقيقه ناي بياني فيلا فيلا akan wannan hadisin a cikin littafi hanyoyin da wannan hadisin suka zo a cikin littafi na na ahkamul janaiz safa ta 118 malam yace to tanbihun ga fadakarwa wad'uhu ma ala sadri huwa alladhi thabata fi sunnah mutun ya daura hannun dama akan na hagu a saman kirjinsa malam ya ce wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunna wa khilafuhu sabanin haka imma da'ifun aw la asla lahu ko dai ya zamto magana ce wacce ke da'ifiya mai rauni hadisi ne wanda yake matacce aw la asla lahu ko kuma abu ne wanda yake ba shi da asali ma inda za a bibiye littafan hadisai kakaf ba za a samu wanda ya ruwaito wannan abin zuwa ga manzon Allah ba an gane ko sai mala ya ce وقد عمل بهذا بهذه السنة الإمام إسحاق بن راوية ما لا يتي حقيقة إمام إسحاق بن راوية يا أنفاني دوانا سنة دي. فقال المروزي في المسائل إمام المروزي أسئلة تابنش المسائل يكي كان إسحاق يوتر بنا إسحاق بن راوية يكفن شينا من سلم وتري wa yarfa'u yadayhi fil qunuti kuma yana daga hannayen shi yayin da zai yi alqunuti wa yaqnutu qabla ar-ruku'i kuma yana yin alqunuti ne kafin yin ruku'i na'am a akwai a ƙarshe eh akwai haɗin da babu akwai sai ya ci gaba da cewa wa yaba'u yadahu ala fadayaihi aw tahta fadayaihi sai ya daura hannayensa akan nonuwan shi ina fata an gane kenan santin kirji nan aw tahta fadayaini ko kuma a kasan ma a kasan nonuwan shi haka ya sanya hannun ya zanto a kasan nonon shi haka ina fata an gane kowanne mutum yayi a cikin wannan yayi mala yace wa mithluhu قول القاضي عياض المالكي في مستحبات الصلاة وتنقشي إيرن ونن أن يكيتو إيرن ونن مغانا دقورن قاضي عياض أسكل تابنشي مستحبات الصلاة من كتابه الإعلام ما لا يتقبل الشواء ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر دقوم دورة هننداما أكن هننهبو عند النحر أثمن كرجينا mutum ya ɗaura su a saman kirji duk dai annahar ya ɗauka ma'anan kirji sannan kuma sadayai shi ma ya ɗauka ma'anan kirji kamar inda nan nono mutum suke mala ya ce wa qaribun minhu eh an hana masu rike nan wuya ina fata an gane dan akwai wanda shi mubalaga shi tana takan kai za gan shi ya sa nan a saman wuya ne haka ko tsaba ta kawashi ta kawo haka oho amma dai ba fahimtar addini bane wannan ko ba haka bane malam yace wa qaribun minhu ma rawa abdullahi bin ahmad fi masailihi malam yace mafi kusa a cikin wannan akwai abin da aka ruwai abin da aka ruwaito daga abdullahi dan ahmad bin hanbal a cikin littafin shi al-masail qala yake cewa ra'aitu abi na ga mahaifina idza salla idan zai yi sallah وضع, يد وضع يده إحداهما على الأخرى فوق السرة idan zai yi sallah yakan ɗaura hannun dama akan ɗaya ya ɗaura hannu ɗaya akan ɗaya ma'ana hannun dama akan na hagu fauqa sirra a can saman cibiya misali nan daga cibiya zuwa irji ai ina gani bai kai bai kai awo ɗaya ba ko ko ya kai ina gani kamar bai kai awo ɗaya ba ko daga cibiya nan zuwa nan kirji ina ganin ba zai kai kamu ɗaya ba yi ko ya ce to ya kasance yana ɗaura hannun a saman ina a saman cibiyan shi kenan ina saman kirji kenan mala yace ka duba littafin al-irwa'il ghalil na'am eh saman cibiyar zama kasan kirji kenan kaman kasan nonuwa daidai nan saman kasan nonuwa nan kawon zuci ku ne hausawa na biyu an gane ko mutum ya tsaura su a nan wurin shi ma babu laifi amma mutum ya tsaura akan cibiya shi ma wannan ba sunna bane sannan mutum kuma ya tsaura a nan saman nan kasan nan maran shi shi ma wannan ba sunna bane malam yace wa kana yanha anil ikhtisar ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani akan al-ikhtisar fi salat shine mutum yayi ikhtisar ikhtisar shine mutum ya daura hannun shi akan nan me sunan nan akan mara an gane ko wasu ya suna yin haka zaka ya daura hannun shi akan mara to manzon Allah ya hani akan wannan shine ma yace huwa an yaba yadahu ala khasiratihi shine mutum ya daura hannunsa akan maransa nan ya rike kama fassarahu ba'd ruwa kama yadda wasu daga cikin malaman ruwaya suka fassara ma yace huwa salabu alladhi kana yunhi an shine gicciyen da manzon Allah ya hana mutum ya zo ya gicci hannun shi kawai anan ina fata an gane amaran shi to wannan bai halatta ba insha Allah ta'ala anan zamu takaita saboda lokaci yayi muna roƙon Allah ta'ala abinda muka faɗi ya zama dai Allah ta'ala ya sami tare a cikin lada wannan kuma ne kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kowa ya bukatun shi alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauka musulunci da musulmi ya kuma kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka ka ba mu ikon gane gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon goce mata وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك